نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أصحاب المجاهدين اللهم سدد جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أظلم أعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان آه بركة مديو درس من النهج الحميد فيما يجب على المقدم المريد للتاف مولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسين رضي الله تعالى عنه لمكي قدانا درسين ساعة زاوية أدمي سفاري jiya mun ci gaba da zarafin bayan sallah kenan sai kuma yau za mu ci gaba insha Allah wanda za mu samu kammala wannan littafi wanda muka fara shi wato tun daga farkon su har ƙarshen sa alhamdulillah fil ula wa fil akhirah Mulana radiyallahu ta'ala anhu yana ta'aliki akan maganar shu a mudu tijani radiyallahu ta'ala anhu yake idan aka ji an ce na faɗi wani abu wannan magana ko na aikata wani abu ko auna shi da ma'aunin shari'a in da ya daidai da shi to wannan aikin shi ne ko magana shi ne wanda ya saba mashi kuma to ba aikin shi bane da haka ku bari wannan magana magana ce ba ta bar wani fage ga wani mai suka ba to shine maulana radiyallahu ta'ala anhu ce kuntu a'alliqu ala hadha al-i'lan al-muhim ya kasance yana ta'aliki akan wannan sanarwa mai muhimmanci ga kauli inna shaykh at-tijani radiyallahu anhu amara atba'ahu bit-ta'allum a cikin wannan magana shehi yace shaykh tijani ya umarci mabiyansa da yin karatu bayan yin karatu wa tabahhuri fil fil ilmi da kuma zurfafawa cikin wannan ilimi ba ilimi na sama sama wato akwai abin da fulani suke cewa menana ka ji kawai ba wannan ilimi ba ilimi ya zama an ce tabahur yana wato bayan mutum ya yi karatu akwai marhala ta tahqiq ya tabbatar da kowanne abu na wannan fanni ya san shi sani sani bayan nan kuma akwai marhala na tahqiq ƙarin zurfafawa cikin wannan wannan kuma yana samuwa ne ta ɓangaren mazaje ma'abota wannan ilimi idan ka karanta littafi to ba na nufin ka kammala shi ba sai akwai wani abubuwan da baka fahimce su daidai ba ko kuma wanda wannan malami da ya koyar da kai shi ma bai kai marhalar fahimtar su ba sai ka ƙara zuwa ga wani malami kuma sai ƙara biya maka sai kai arb na wannan littafi duka ya je to irin wannan hanyoyi shine zai kawo ka samu zurfafawa a cikin ilimi mastata'u ila ila zalika sabila آه لأن الوزن بالميزان الشرعي dan aunawa da ma'aunin shari'a wa radda al'umuri ila Allah wa rasulihi da juyar da abu zuwa ga Allah da manzonsa da aka faɗa farudduhu ila Allah wa rasulihi yace la ya ta'atta illa lil muta'allim baya yiwa sai daga makarci fattijaniyatu ita ita tariqan tijaniyya bina'an ala zalika tariqatu ilmin wa hikmatin ita tariqa ce ta ilimi da kuma hikima dan din da ka samu ɗan tijjaniya za ka same su suna tare da malamai ne kuma wannan malaman za ka ga babu kamar su duk garin da ka ji haka ne duk wani wanda ka samu a ɗariƙar tijjaniya to za ka same shi ya san addini shi alal aqal kuma za ka samu yana ƙarƙashin wani malami wanda yake dogaro da shi saɓanin wanda suke zama kara zube wa inna man ittaba ash-shaykh at-tijaniya duk wanda ya bi shehu tijani thumma irtakaba bid'ata balalati sa'annan ya aikata ɓata, amma jana illa ala nafsihi bai laifin sai ga kansa bane. Wa amma shekhu tijani faqad bari'at zimmatuhu bi hadha al-i'lan at-tarihi. Shi shekhu tijani wato ya kansa ya kubuta da wannan sanarwa mai tarihi. Alladhi ayyadahu sulukuhu radiyallahu anhu. Wanda kuma rayuwar da shi yana ƙarfafa wannan maganar nashi ne. don ba a taɓa samun shehu tijjani ya aikata wani abin da ya saba wa addini ba wannan almajiransa sun tabbatar kuma ga zantukansa eh wa sa'iru tasarrufatihi allati mabnaha da sauran ayyukansa wanda ginshikin su wa mi'yaruha ma'aunin su shine as-sunnah al-muhammadiyyah sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama كما شهد بذلك العام والخاص كما يندى keɓantattun mutane da gamayyar mutane suka yi masa shaida da haka. Fa idza fahimta ma ja'a fi hadhihi risalati Maulana yace idan ka fahimci abin da yazo cikin wannan wasiƙa wato da shi Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ta. Okay, wannan kai sha'a Ibrahim Ar-Rayahi ne ba? Sha'a Ibrahim Ar-Rayahi. Eh. فإني أتوجه إليك أيها القارئ yace ya kai makaranci mai karanta annajin hadith ina fuskanta gare ka mu'taqidan kunta aw muntaqi kai mai gudurtawa ne ko mai suka ne bi anna kullama kataba ibn ma yaba al-jakani duk abinda wato wannan malami ya rubuta da kuma wal bakkayu al-kunti وعبد الرحمن المر... ال... ال... الإفريقي والمرزوقي وتقي الدين الهلالي وأذنابهم وأن سنة سوكا طريقا تجانية لدكما جيلانسو أي مبينسو أن نيجيريا وخارجها دكما وجن نيجيريا من العملاء وأن سكي وسكون أيكي yanzu duk wanda suke sukan ɗariƙar tijaniya za ka ga akwai albashin da ake biya musu suna yin wannan aiki dole ne ko kungiya tana biyan musu su ma kungiyan kuma akwai wasu wanda suke finance dinta suke wannan aiki amma ranar da aka sai da albashin ma sai da za su in gani wannan ba iyaka amma ba za ka samu batijja ne wai daga fas ana turo mana wani abu ko daga kaula ko daga wani zawiya za ka samu batijja ne ana ba shi wani abu wannan babu yana yin wannan abu lillahi fillahi ilallahi babu wani hazzun nafsi ciki bautawa Allah ne kawai yake yi المشبوهين ودندا واتو اكا سا مسو شبهه ضد هذه الطريقه suka rubuta ka kishiyantakan wannan tsarika yace kulluhu kadhibun wa iftira'u dukkan abin da suka faɗa yace karya ne da kuma kage ne wa wujuduhu fi tilka al-kutub samu waɗancan abubuwa da suka rubuta a waɗancan littattafai لا يمثل عقيدة أحد من أتباع هذا الشيخ الجليل بايا قتم تأكيدا تأيدا جسكين مبين شوت الجاني جرما ذلك لأن الذي يذكره أتباع هذا الإمام يتحكم abin da mabiyan wannan shugaba suke ambatawa laisa fihi shay'un min tilka taqawulat babu wani abu na waɗannan kirkire kirkire babban abin da mutane suke yi suna suka yan tijjaniya wai da salatul fati an ce salatul fati ta fi qur'ani ta fi kaza ta fi kaza to mu gashi mu ne tijjana mun ce wannan maganan ƙarya ne a cikin jawahirul ma'ani ma wannan maganan ƙarya ne ba a faɗe ta ba duk wanda ya karanta jawahirul ma wanda aka yi batan ma a cikin ba haka maganar take ba ko babu abun da ko salatul fati ko harafin qur'ani guda ɗaya ba ta kai maganan Allah ne ai ko ba haka ba saboda haka ba abin da ake kamanta maganan Allah da shi ko da za a faɗi falalan abu ma to akwai abu da ake kira tawqif wanda wahayi ya zo da shi wannan ba a sashi a ciki nusus waɗannan ba sa shiga cikin abubuwan wannan da ake faɗa falalan da aka faɗa tana da shi din to ba la tu'arad al-kitab wa sunnah bata bata saba musu ba eh wa amma wulatul atba' yace amma ka ga masu wuce iyaka cikin mabiyan shu tijjani amsalu raqin summi zu'af misali wanda ya rubuta wannan littafi fa dararu ala tariqati ashaddu bi kathir min darar ulaika al-munkirin yace cutar wasu ga tariqa din ya fi tsanani da yawa ma akan cutarwar munkirai saboda duk mutumin da yake cikin ɗaki ko cikin gida in yace zai cutar da wannan gidan to ai zai fi akan wanda a waje yake yanzu kamar tanti ne kana ciki zaka iya buga shi sai ya tarwatse ta ci amma idan a waje ne fa kaga ai ba zai kai batawa mai wanda yake ciki ba to duk wanda yake cikin tsarikar tijaniya ko bai bi Allah ba barnan da zai yi zai fi ai menene wannan fasadun kabirun alimun wannan mutahassikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun وما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في الدين يتمسك mutum malami ne baya bin Allah to wannan kuma jahili ne yana son yana son bautan Allah to kaga cutar wanda za su yi wa addini ya fi akan wanda ma yake waje ne saboda waɗannan za a yi koyi da su na ce a malam wani ma yana kaza malam wani ma yana kaza kaga za a yi koyi da su ko liman bi ma ya tama- liman bi ma ya tamassaku fi dini fitna azima Allah ya kiyaye mu to shi yasa duk mutum wanda yake cikin tsarika in zai yi barna din to barnan yayi muni eh أو المنكرين العملاء الأذناب ذلك لأن من نظر إلى حماسة هذا الإنسان duk wanda ya dube wato irin jarinta ta wanda ya rubuta a sun muzu'af nan ilbaɗin wajen ƙarya zanna annahu ya dini bi ghairil islam zai ga kamar ma ba da addinin musulunci yake ba kuma gashi yana da awon shi batijani nan wal ilmina bi annahu la yumathilu illa nafsa kuma yace dan mun san cewa baya misalta ɗariƙar tijjaniya ko shehu tijjani ko wani a cikin ɗariƙa kawai yana misalta kansa ne في ثورته تلك الظالمة تاوايا سنة لذلك نبهنا على ضلاله فهذا مولانا يا فركنا كم أتنس في هذه الفصول إذ أن من اعتقد أن شيئا ما دندوان بيقول شوال أبو أفضل من القرآن ياشي القرآن كينان كمر صلاة الفاتحة أو توقف في أفضلية المطلقة كوكو يسعى كان واتو في فيكم قرآني سككي وأن قرآني يا في قومي yake bin wannan magana ala jami'il kalami akan dukkanin zance qur'ani ya fi komai mutlaqan faqad kafara bi ijma'il muslimin to wannan ya kafurta da haɗin kan musulmai duka a ce wani abu ya fi alqur'ani ko kuma bai yarda da cewa qur'ani ya fi kowanne magana ba to wannan dukkan musulmai sun yi ijma'i kafiri to duk masu irin raya waɗannan zantuka ko da a cikin ɗayan tijjaniyan ma suke to wannan kafirci ne faɗan magana cewa salatul fati ko makamancin wannan sun fi qur'ani wannan babu shi babu magana shi tijari akan wannan eh wa ahlu tariqati bari'una minhu wa min dalalati mutanen tariqa duka sun kubuta daga wannan mutumin da ya faɗi maganan nan da ma dukkan batansa duka eh الشيخ رضي الله عنه سواء وأثبتوا هنا أبياتا جميلة من الرجل إيش قال كذا تبت الدوس بيتوتي أنا كاواوا نظمها أحد زمانه علما وتقا في لون زمن سوجا علمي دصورا الله وعدلا وورع وورعا بسنتيني آخر القضاة العدول كرشن الكالي آدلي العلامة السيد محمد بابا الديم الديماني mutumin Mauritania nasihan yana mai nasiha wa mubayyinan mahasin hadhihi tariqa yana bayyana kan tariqar tijaniya a'la Allah fi khashiqain manaraha Allah dauka ka hasumiyar tariqar tijaniya a bangon duniyar duka aji shi Ibrahim ke sirri saratul khashiqain uqimat shuyukhun alu hatta yahul jaridu inda kaje inda ana cewa guri guri sai ka samu batijani in dai an ce ma wannan guri akwai mutum ba sai ka je ka samu batijjani mutane ba su sani ba za su ce wai saudiya babu tsarikan tijjani ba kasar saudiyan ba ne nawa zawaya nawa mun sani wannan mun gan su kala shekh muhammad muhammad baba yace alhamdulillah alkarim alhadi qudwatina li ashal alawradi yace godiya ta tabbata ga ubangiji alkarim mai yawan kyauta kuma mai shiryarwa qudwatina wanda ya zama koyin muli asali al'aurati mafi sauƙin aurat. Fashakal al-hanifa talbai za a, a karɓi kalla, afuwan masha Allah muna yi zai yanke ne, masha Allah ya kalau, masha Allah ya zafi ya masu jiki, masha Allah. Amma mun kusa za ka za ka yi biyu. فشاكل الحليفة البيضاء لكونه سمحا كما أضاء yace ita tsarikar tijjaniya ta yi kama da wato addinin musulunci mai sauki saboda tana da sauki albaida'a mai haske li kaunihi samhan saboda shi tsarikar tijjaniya yana da sauki kama a ba'a kamar yadda ya haska saboda za ka gani wasu tsarikun akwai abubuwa da yawa ayyukan sun yawa amma ita zikiri uku ne kawai ثم أسلم كما أصلي على النبي الخاتم المجلد sa'an yake yana tsira yana addu'an tsira da aminci ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kamar annabi al-mujalli wanda ya tsere من بلغ الوحي كما قد أمر فخص بالسر وأخشى المظهر wanda ya isar da wahayin Allah kamar yadda aka masa umarni kuma aka keɓance shi da sirri wa afsha ya bayyanar da almazhara mabayyana wa alihi wa sahbihi hudati tsira da aminci ya haɗa dangin shi da sahabbansa masu shirwarwa ila tariqir rushdi wan najati zuwa ga hanya ta shiryarwa da tsira wa kulli man tabi'a bil ihsani tariqahum ka shaykhina tijani kuma tsira da aminci ya game duk wanda ya bi hanyar su cikin kyautatawa kamar shehun mu shehu tijjani radiyallahu anhu yace wa ba'du falli alam qaribun wa ba'id anna al muwaffaq laha huwa sa'id yace bayan haka na kusa da na nesa su san duk wanda aka masa gamdakatar zuwa ga ɗariƙar tijjani a shine rabotacce eh قد أفرقت طائفة المجاني إذا انكروا طريقة التجاري. إيش متى masu wato wargi. sun wuce iyaka wajen da suka inkarin tsarikan tijjaniya. Na hau an tsariki man aradaha wa an karu li'ani min auradaha, ite sun hana tsarika ga wanda yake son ta, ko sun hana wanda yake son tsarika tsarika, ko suke musa auradinta ga malami masani. أليست الأوراد ذكر الله؟ شيء شيء وي ذكري ورد تجانية كان بذكر الله بني والنهي عنه منكر يا ناهي يا ناهي يا كيمي هني النهي عنه هني جبر واتو طريقا دين ذكري كي استغفر الله yace wannan abin yi ne ai yace kar ai zikiri kaga wannan ai bu baki waye wallahu qad amara bil iksari wannan hadin za a goge shi wallahu qad amara bil iksari min zikri ya munkir al azkari yace ya munkir al azkari kai me musa yin zikiri Ubangiji ya umarci a yawaita zikirinsa. Walam ya kusa wasfahu au nau'ahu fala ya kunu minhu shay'un bid'a. Kuma Allah bai keɓance sifan zikiri da aka yi, zikiran kafira yake, kuma bai keɓance nau'in zikiri kaza ba. E ya bar shi mutlaƙi, wato fala ya kunu shay'un minhu bid'a. Wani daga cikin zikiri ba zai zama bid'a ba. إذ كل ما جاء بلا تخصيص كان على العموم في المنصوص duk abin da ya zamanto ba tare da wani tafsisi ba an bar shi mutlak to kana alal umumi zai zamanto akan umumi gamayya za a yake da shi cikin dukkan nasosi wa an karu jawharatul kamali hakanan sun yi inkarin jawhara li wasu hada dini bil ikmali suna sifanta addinin nan ya cika al yawma akmaltu lakum dinakum in an ce an samu jawhara to kaga salatin annabi ne ai ba wani abu bane salatin annabi kuma ba shi da iyaka in ka ce sai salatin ibrahimiyya kake ita ibrahimiyya siganta nawa ne siganta ya fi nau'i arba'in haka mudubbu shi ya kawo ya fi arba'in kuma kai ba in ka tashi ba ka tsaya a ita ne kuma ga shi salatai wanda tun annabi ma bai zo ba ana yi kuma bayan sa an yi salatai ba iyaka to waye ne yace ba za a yi salati ba tunda Allah ya ce alladhi sallu alaihi wa sallimu taslima ما دام أنك صليت فهذه الصلاة مقبولة بأتي صلاتي كذا وأنكروا جوهرة الكمال ليوفي هذا الدين بالكمال وجهلوا شمور, شمور الأمر بالصلاة على النبي فكل صيغة صلاة sun jahilci wato gamewar umarni da yin salati ga annabi din an ce a yi salati kawai wa kullu sigatin ai dukkan wata siga salati ne eh ولم تزل الطاب لولياء تأخذ عن إمام الأنبياء yace kutubban waliyai ba su bushe suna karba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da manamihi ulum sirri taqub ulum sirri suna karban ilmumuka na sirri ba'da manamihi wato bayan bacci kashadili kamar Abu al-Hasan al-Shadili fi aqdi hizb al-bahri wajen karban hizb al-bahri واصطافح السيوطي عند القاهرة بيده يد النبي الطاهرة حتى إمام السيوطي يا هذا هنود النبي صلى الله عليه وسلم القاهرة ثمد الستين أنجاري في آه واتو ونسبوا لشيخنا التجاني أن نسب الرسول للكتمان suka danganta wa shehu tijjani wai da ya faɗi falalan salatul fatih da irin al-ismul azam suka ce to ai yana nufin annabi ya ɓoye wa sahabbansa abubuwa da suke an gane saboda ya faɗi falalansu da ya samu a cikin haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam لجهلهم ورود هذا الورد في نفس الآيات بغير رد abin da ya kawo haka saboda jahiltansu zuwan wannan wirdi a cikin nassin ayoyin alkur'ani da ghaira raddi saboda kaji istighfar salatu ala nabi la ilaha illallah ba wani abu bane shine tarikan tijaniya kaga wannan kuma ayoyin qur'ani ba iyaka aiko wa ankaru kauna siyabi tunsharu li ajli ta'zim an-nabi idh yahduru haka da suka yi inkarin wai kasancewa a shimfuta kelle idan za a yi wazifa li ajli ta'zim an-nabi saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yahduru yayin da yake halarta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana jalisu man salla alayya ni wato abokin zama ne ko kuma mai zama da wanda ya yi salati kai ba ma annabi aka ce duk wani wali in an bace sunan sa ya sai halarci guri akwai ranar da muna tare da wani wali sai yace mu assalamu alaikum na tashi zan tafi sai ce ya za ka tafi sai na ce mishi a katin assalamu alaikum tashin tafi sai ce mini a'a na ambaci modibbo shi ya halarto nan muka yi magana da shi shine muka yi bankwana da shi ba ta kai ba sai ce mun babu wani wali da za a ambaci sunansa sai ya halarci wannan guri sai na sharaf biljani ya gaya mu wannan magana to saboda haka ba ma wannan ba kenan ba ma annabi ba hatta al-awliya in mutum ya kai kamar marhalar su ne yana halartar guri annabi ya ce fa jarisu man salla alayya kamar da Allah ya ce ana jarisu man zakarani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana halarta ba ma wannan ba imam malik an ce baya fara karatu hadisi sai ya zayyana guri an sha an sa komai ko wannan ta'zim ne ilimi ma haka ne ko malami yanzu ba a so ya sa dauda tufa mai dauda tufa mara daraja saboda ya girmama ilimi ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam baya so su tafarnuwa ya ta'amal ma'al mala'ika to al arwah al tahira wannan ba su da shamaki eh ba su da shamaki وكاجئين يتي وأنكروا كون النبي يحضر صلاتنا لأجل علم يقصو في إنكار النبي وينا حلرتا صلاة صلاة الجوهرة لين سبو دا إلي منسو دا ياتفين فكاقا جاونا حديثي من كوشين إيه كما شنفق تكلم باوي مو مكفارة شبا قال نشر الصديق للملائكة ذكر ذا تصاحب الحباركي sai na abakar idan ya zo shiga bayan gida to yana shimfiɗa shimfiɗa a daidai kofan bayan gida yace ai mala'iku ba sa shiga ban ɗaki haka za su jira mu ta wani bari musu shimfiɗa to kaji wannan magana sai na abakar ya yi haka kuma annabi ɗin dama ya faɗa akwai hadisi na abu sa'id bin khudri ya ce wato za a samu wasu mutane za su ringa ambaton Allah kan shimfiɗo kafin kiyama ta tashi إيه ليذكرن الله أقوام على فرش ممهدة منين كبر هكا ليكو أكرم صلى أكو حديثكو جو تسود هكا تاجا ونن أكاي شنفدو دا أكاي شريا سنة مسمى ونن باوي وني أبو بسابو أكوي ونن أكوي أبو الميسرة يسي bai dace idan za a yi karatu ba a shimfiɗa shimfiɗu masu daraja ba bai iya faɗa wannan ana so a yi zayyana guri saboda وأن الدينين إن لله ملائكة وكل إن لله ملائكة سيحيكم كما رجعنا من الدعاء كل ملائكو suna neman guraren zikiri za su halarci guri to ko sarkin ku an ce zai zo guri za ka ai adonta shi ai eh kan nashara siddiq lil malaiki sheikh muhammad muhannad baba yace sai na bakar ya shimfida shimfida ga mala'iku wannan malami ne littafin haba'iku ya ambaci wannan magana وأم ومع ذا فأبلغ التعزيم من اكتفى بالذل والتوهين يسدد هكا ما في تكي وان التعزيم واتو شيل من اكتفى بالذل والتوهين ولم يقل لو جاءنا يقينا لكنت أفرش له الجبين وأن شي بيت بنغانا شبا كودا باين الله سانا غانا شبا زامن إمام يبياني سفين ناجزا تنبيا منين مولانا يكني في داشي wa ankarul jahra hakanan sun yi inkarin wato bayyana zikiri da ma a yi haɗu a yi zikiri wani cima a zikiri wa hawa ja'izin ijma shi ko ja'izi ne kamar shi ibrahim din ya kawo a cikin kashiful ibad da a haɗu a koyar da qur'ani tare da haɗu a yi zikiri wannan duk ne in wannan ya zama munkari to ku haɗu a sauti kuna koyar da almajirin Qur'ani ma Qur'ani wannan sai a daina shi a haɗu a yi zikiri a guri guda ɗaya da haɗu a koyar da mutane Qur'ani da sauti ɗaya ɗaya ne in ka ce kar mu yi zikiri irin wannan da muka yi ka daina koyar da islamiyya da murya ɗaya karatu duk hukuncin su ɗaya ne kuma wanda yake sai a kar mu haɗu mu yi zikiri shi yana koyar da islamiyya zai shiga aji ya je yana kwallon karatu da murya ɗaya ko Qur'ani shi din ma ya zikiri ne saboda haka kar a haka kowa ka koyar mishi ɗaɗɗaya. Eh. وأنكروا الجهر والاجتماع للذكر وهو جائز إجماعا جرى على ذاك ذلك مضعفان wannan aiki ya gudana tun daga zamummuka sharkan wa garban amalul amsari shine fa'ili amalul amsari aiki na birane ya gudana akan haka tun daga zamummuka gabashin duniya da yammacin sa duka wa waqa al ijma'u ba'da al khalafi fihi fajaza al yawma duna khulfi ijma'i ma a kansa ya gudana amma ba'a da khalafi bayan yan baya bayan salafu kenan shi khalaf din wato salafu karni na uku ne khalafu kuma daga karni na uku zuwa kamar karni na bakwai shine khalaf bayan su ana kiran su mu da suna to an yi ijma'i akan wannan ba'd al khalafi eh don haka ya halatta a haɗu a yi zikiri a bayyana shi ba tare da wani saɓani tsakanin malamai ba. Kad wazalu ahkamahum bi tsabbi. Menene yasa suke faɗan abubuwan nan cewa ba za a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Annabi ba zai halarci guri ba. Kar a yi zikiri a kai, kar a bayyana shi don suna auna hukuncin su ne da tsabi'a. Wala yarawna wasnaha bi shar'i ba sa ganin auna su da shari'a. Yanzu misali duk wanda ya ɗauki rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba haduwansa da su annabi Musa da sauran annabawa da kuma abubuwa da ya karba a wurinsu. To duk wanda ya ga wannan taya zai ce wai ba za a yi haduwa da wani. Eh? Kuma duk abin da ya zama mu'jiza na annabi yana zama karama na wali wannan muttafaqun alaihi. To saboda haka menene zai hana a ce za a ga annabi ko a karbi wani abu? Tun daga sallanka hamsin salatan an bayar. annabi Musa ya ce ka je a rage kuma an tabbatar an rage din saboda haka har gobe ana haɗuwa da mamaka a babin karama ne ba a babin ɗabi'a ba a babin ɗabi'a kan ba zai yi ba wala ya rauna wazin habi shar'i kullu ma la ama sab'ahu fa haq zabun da daidai da ɗabi'ar su shi gaskiya ne amma yu khalifu fa batilun mahaq zahaq abin da ya saba ɗabi'ar su kuma zai zama ƙarya zahaq abin hallaka falam yarau لحجة يردون وربهم وربهم عن ذكره يصدون باع جني سنة كوما واغوة حجة كما سنة كاري ambaci Allah ne kawai kar a yi zikiri a bayyana kar a taru a yi zikiri kaga daidai duk suke da Allah dina su duna an sabi ala alama la yakhsha alladhi qad sadda an zikri rabbi wato kaunuhu murtadda wanda ya hana a yi zikiri shin ba a ambaci ubangiji baya tsoro ya kasance ya daka yake hana ambaci Allah fa umaru la ya'manu nifaqa min nafsi wa qasama wa faqa sayyidina umar da darajar safa yana tambayan huzaifa ibn al-yamani wannan munafukai da annabi ya gaya maka sunan ni bana ciki ya takura da karshe ce kai baka ce ka ƙara tambaya nan sai zaman to in ya ga sai na Huzaifa ya je jana'izar mutum zai je inda je ba zai je ba to tun da sai na Umar fa ya kai wannan marhalar yana tsoron a ce shi ma yana cikin su to mutum shi wa qassama ya daukaka wa faqa ya fi kowa a'adana Allah Allah ya kiyaye mu bi husna da'ima rabbi wa ammana bi husnil khatima wato kuma ya game mu da kyakkyawan ƙarshe amin wato khitamuhu misl tunda an zo karshen littafi ko maulana yake wa amma na bi husnul khatima amin yace wa qatta ala juz'an qayyiman kuma ya karanta wato wani juz'i kikkiawa allafahu al-allama al-qadi shi Ahmad Sukairiju wanda shehu al-qadi wato Sukairiju ya rubuta sammahu jinayat al-muntasib al-ali sunan littafi shi Ahmad Sukairiju ne فيما نسب إلى الشيخ التجاني من الكذب إيه. واتو جناية المنتسب laifin wanda ya dangantu ga shi tijjani a cikin tijjana wanne suke yin karya kaji ai ba wai jinatul muntaqidi ba misali jinatul muntasibi al'ani ne wahala saboda haka akwai abubuwa da yawa da aka danganta shi tijjanin kansa a cikin tijjana ba daidai ba wani karya ne su su amma su kari din duk sun bayyana su su Sheikh Ibrahim ya sun bayyana su Maulana Sheikh duk sun bayyana waɗannan abubuwa to wanda ya bibiyi littafansu su zai samu abin da aka danganta wanda ba haka ba yace kitabun kathiru fa'idati fi babihi littafi ne mai yawan amfani a babinsa wa asa an yajida tariqahu ila al-matba'ati qariban bi idnillah yace ya kusata ya samu hanyar sa zuwa wato buga shi insha Allah wa qad intahat hadhihi al-ajwibatu fi akhir shahr rabi' al-awwal yace wannan an so shi da ya rubuta ga Sheikh Muhammad wato Haifa a ƙarshen watan Rabiul Awwal ama alfin shekara dubu ɗaya wa talatin mi'atin da ɗari uku wa wahidin wa tis'in da tasa'in da tara. Wallahu wallahi jallat qudratuhu nas'alu yace Allah muke roƙo an yaj'alaha maqbulatan ladayhi ya sanya karɓaɓɓiya ce a wajensa innahu sami'un mujib ni'mal maula wa ni'mal nasir العارف بالله فضيلة الشيخ إبراهيم صالح يونس الحسيني النووي التجاني kakan shi din wannan Yunus shi ake kira annawi din an ce yana da yawan kyauta ne sai ake kira shi annawi eh to yayi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh littafi ya kare sai za mu fara wannan menene hakikatu a bariƙa tijaniya na shafin insha Allah darasin mu na gaba eh